أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna uku kenan hudu ga watan zulhijja shekarar musulunci dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna kuma ashirin da hudu a watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara zamanmu da 'yan uwa mata a wannan masallaci na muhammad tafi'u foundation bariki gra a garin gumel a ci gaba da karanta littafin da muka dakata karatun shi dab da shiga azumi wancan satin shi ne ranar da mu fara karatu Allah ya kaddara aka samu ruwan sama da karancin halartar 'yan uwa don haka muka wa juna nasiha muka tashi a haka da haka yau zai zamanto ita ce rana ta farko da za mu yi karatu a bayan dawowa daga hutun da muka tafi kafin tafiya mun karanta har zuwa tambaya ta talatin da tara a cikin littafi in ban manta ba su ne karatun da muka kwana a kan shi mun yi tambaya ta farko ta biyu ta uku har zuwa tambaya ta talatin da tara ta talatin da tara ita ce malam ke tambaya hal baqiyat ummatun lam yab'ath Allah laha rasulan ya'muruhum bi'ibadati Allah wahdahu wa ijtinab at akwai wata al'umma cikin al'umman duniya akwai waɗansu mutane da aka yi a tarihin duniya suna rayuwa ne a dutse suna rayuwa a ƙungurumin daji suna rayuwa ne a kwari akwai waɗansu mutane da manzo bai je musu ba malayin isa cewa babu wata al'umma da aka yi a tarihin duniya da allah maɗaukakin sarki bai taɓa tura musu manzo ba ya kuma goyi bayan wannan da'awa ta shi da faɗin allah maɗaukakin sarki walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu taghut Allah ya ce tabbas kowace al'umma mun tura musu manzo aikin manzon ani ibudullaha ku bauta ma Allah wajtanibu taghuta ku kuma kauce ma taghut ibadatullah wajtinabu taghut shine ma'anar la ilaha illallah Allah shi kadai a bauta mashi dagutu a kauce musu shi ne Allah abin bauta kowa in ba Allah ba ne ba a bauta mashi so wannan tauhidin sai malam zai mana tambaya shi ne karatun da za mu tashi a kansa yau akan tambaya ta arba'in sai ce to ma huwa ko ma hiya tambayar malam mahiya anwa'ut tauhidi da wanne ne da wanne ne tauhidi tunda duk karatun da muke akan kadaita Allah a kadaita Allah a kadaita Allah to malam sai yake tambaya ta hanya nawa ne ake kadaita shi Allah madaukakin sarki shine tambayar anwa'ut tauhid da wani nau'i da wani nau'i da wani nau'i ake kadaita Allah ko yanzu ki aka tambaye ki a kadaita ki ko ya zamanto ke kadai a bangaren me a wani hali me kike so a baki kadaici to shi ma Allah na so a kadaita shi a me yake so a kadaita shi ina lissafin anwa'ut tauhid da malam zai ba mu labari ayo ga bangarorin da Allah ke so a hala a kadaita shi sai ce jawab sai ce na daya daga cikin kasakashin tauhidin sai ce akwai tauhidur rububiyyah akwai tauhidi na kadaita Allah da ayyukan shi duk duniya arna da musulmi sun yi ittifaki wannan aikin Allah ne shi kadai dan haka ba aikin musulmi bane kadai a bangaren tauhidin rububiyya har arna har musulmi har daƙiƙai a cikin musulmin har malamai sun gamsu Allah kadai shine yake da wannan ayyuka halitta da samar da halitta da kula da ayyukan halitta wannan ake kira tauhidur rububiyya kadaita Allah da ayyukan shi sai malai yace huwa allazi aqarra bihi al-kuffar wannan tauhidin kafirai ma sun yi imani da shi a ayar da zai kafa hujja anan ne zamu samu ayyukan tauhidur rububiyya kadan daga cikin su sai ce kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda ya zo a cikin faɗin shi Allah mai ɗaukaka inda za ka tambaye su ƙul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhriju al hayya min al mayyit wa yukhriju al mayyita min al hayy wa man yudabbiru al amra fa sayaquluna Allah faƙul a falata afilu Allah ce idan ka tara arna ka tambaye su man yarzuqukum minas sama'i wa yake sauko da ruwa daga sama wa ke yin ruwa shuka ta fito wa ke kawo arzikin da ke sauka daga sama man yarzuqukum minas sama'i wal ard wa ke fitar muku da abin da ƙasa ke badawa in an samu abinci an shuka ya fito wannan abincin da ake nomawa da damina ko wanda ake nomawa da rani ko abin da ake haƙowa na ma'adanai man fetur ne gwalagwalai ne ƙarfe ne tagulla ce zinariya ce duk abin da ake haƙowa ƙarƙashin ƙasa man yarzuku kumminan sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wane ne yake sanya muku ji da gani kuma duk abin da aka faɗa yana ji yana gani amma yamliku sam'a wal absara da haka yanzu kenan mun samu arzikin sammai mun samu arzikin tsatsai samar da ji tabbatar da gani wa man yukhrijul hayya min al mayyit in ka tambaye su wa yake fidda rayayye a jikin matacci yanzu da zaki dauki kwayar hatsinki fidda inda take numfahi babu ta inda zaki liganta amma idan an yi ruwan damuna kika haƙa rami kika sa sai kuma koriyar zangarniya ta fito ta rika girma ta rika rassa ta rika kadawa kuma tana cin abinci yanzu kenan daga mataccen hatsi ne aka samar da rayayyen hatsi dalilin ma yana da rayuwar zai ƙara haihuwa ya ƙara yawa kamar yadda ɗan adam ke ƙara hayayyafa kamar ki samu ƙwai inda ba a ajiye makaza ba ta kyanke shi wannan kun kamar mataccen abu ne kawai farin ruwa ne da hantukila a cikin shi amma yau da gobe kaza tana jawansa tana tashi sai ya juya daga wannan ruwan ya gurbata ya ribe a wannan gurbatar da ribewa kuma anan Allah zai samar da halittar kaza da za ta fito a cikin wannan kwan ko ya fitar da zabuwa ko ya fitar da tattabara idan ka tambayi arnawa ce irin wannan aikin من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يقوم فتد متتشي أجكين رايي yanzu wancan matacce ne aka mai da raye a jikin shi yanzu kuma rayayye ne sai a fidda matacce a jikin shi wancan misalin da muka bada in kika juya shi zai iya yin daidai kenan Allah yake samar da abu danye a jikin bushe shi a jikin busheshe sai Allah madaukakin sarki ya fitar da danye yanzu a kwana tahi sai fitar da dan mangwaro gashi an sha an ji zaki ya yi daɗi abinda aka ƙare ba a so ƙwallon shi za a yada in kika dasa wannan ƙwallon wata ran sai ya zamanto bihiya sai ya sake fitar da 'ya'yan waɗannan mangwaron da asali shi kika sha kika yadda wannan ƙwallon nashi so wannan mangwaron ana nan ana nan wata rana zai sake fitar da 'ya'ya kuma wannan 'ya'yan sa'an za a sake ganin su matattu to inda zaki tambayi arna wane ne ke samar da matacce jikin rayayye rayayye a jikin matacce wa man yudabbiru al-amra wa ke gudanar da al'amura rana ta fito ta gabas ta fadi yamma wata ya fito yana girma yana girma yana girma har ya sake dawa dan mitsitsi a bayan ya cika wani lokacin sanyi wani lokacin zafi ana tsakiyar jin zafi sai iska ta sako wannan yana daga cikin gudanar da duniya da Allah madaukakin sarki ke yi to inda za ku tambayi arna wace irin wannan wa man yudabbiru al-amr fa sayquluna Allah dukkanin su idan ka tambaya za su ce maka Allah madaukakin sarki ne ke yi da haka wannan bangaren dan kina musulma an tambaye ki kika ce ni wallahi na yadda duk abin da na samu Allah ne ya bani in na rasa Allah ne bai bani ba na yadda arziki na a hannun Allah yake ba wanda zai kashe ni sai Allah ba wanda ya sai raya ni sai Allah in lokaci na yi ko kwana ɗaya ba za a ƙara mun ba lokacin da muke irin wannan magana sai muke ji kamar muna da wani cikakken imani ne wani har na sun yadda da wannan sun yadda arzikinsu arzikinsu ne ba mai ba da arziki sai Allah in ya bada za a samu in ya hana ba za a samu ba sun yadda idan lokacin mutuwa ya yi mutuwa za a yi idan lokacin bai yi ba a isa a kashe mutum ba wannan gurin baya tabbatarwa da mutum cikakken imani da tauhidi da ake nema amma dai an yadda kin ta Allah akan ayyukan shi yasa ta in kika tambaye su wa man yudabbiru al-amra wa ke juya lamuran fa sayquluna Allah duka ansar da za su bada za su ce muke Allah ne sai Allah ce fa qul afala taqilun to me zai hana ku hankalta ku karbi sakon Allah madaukakin sarki ku yi imani yanzu ana gaya miki wannan tauhidin da kika yi to kamata ya zama to himfuda zuwa ga matakin tauhidi na gaba wannan ba a tabbatarwa da mutum ya zama musulmi a kai shi saboda har arna suna da irin wannan tauhidin in kin samu wannan to a samu tauhidi na gaba shine na biyu sai ce tauhidul uluhiyya tauhidin bauta ma Allah madaukakin sarki wancan kadaita Allah a ayyukansa da yadda da ayyukansa wannan kuma yadda da Allah shi kadai shine abun bauta shine yace tauhidul uluhiyya sai ce huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu min jami'il khalqi huwa ikhlasul ibada shine tantance ibada kadai ce ibada lillahi wahdahu ga Allah shi shi kadai min jami'il khalqi daga dukkan halittun duniya yanzu da aka ce jami'ul khalqi waye ya fita daga wannan halittu ki ta Allah karki sawa kowa a cikin wannan bangaren banda Allah shi kadai duk halittun duniya sai kin yadda ba za a bauta musu ba kuma ba a bauta musu wa aka rage yanzu a ciki wa aka rage na ko ba ku ji ba jami'ul khalqi dukkanin halittun duniya ba za ki samu tauhidul uluhiyya ba wanda da hine ake tabbatarwa mutum musulmi ne sai kin yarda duk ibada ta duniya ba wanda za a wa sai Allah shi shi kadai banda Allah kowaye ba a mashi yanzu mutum ba suka rage akwai wanda rage an cire an ce banda mala'iku kuke bana an samu na ko na san mana tare an cire an ce banda mala'iku banda annabawa banda salihan bayi banda aljanu a wannan bangaren kowa da kowa bai da haƙƙi sai Allah shi shi kadai shine kadai ta wanda ake nufi in an zo bangaren ibada duk duniya ba a hadawa da kowa sai Allah shi kadai to in aka samu wannan shi ne ake gwada musuluncin ke daga nan ne kika fara ayyukan musulunci tauhidin sama yana shimfiɗa ne ki samu tauhidin bauta tauhidin bauta ba wanda ake bauta ma shi kadai a duniya sai Allah madaukakin sarki li'annal ilaha malam yace domin ko in aka ce karmar ilahu a larabci fi kalamil arabi a cikin zancen larabawa huwa allazi yuqsadu bil ibada shine wanda ake nufata da ibada balarabe yana cewa al ilahu to ana nufin wanda ake nufata da ibada wa kanu yaquluna larabawan da abinda suke cewa in aka zo wajen tauhidul uluhiyya inna allaha huwa ilahul aliha Allah shine allan alloli su a gurin su sun yadda lalle akwai alloli amma allolin allan su shine Allah shine suke kiransa ilahul aliha lakin yaj'aluna ma'ahu alihatun ukhra sai dai suna tara masa waɗansu allolin bayan shi din idan za a roƙa sukan roƙi wasu gumakan sai kuma su haɗa da Allah ko su roƙi gumakan sai su ce su gaya ma Allah su larabawan da haka suke sun yadda akwai Allah kuma shi ne shugaban waɗannan allolin amma suna kwatsawa a wajen bauta in za su yi roƙo sai su roƙa gaba ɗaya da Allah da gunki in za su nemi sa'a a wajen Allah da wajen gunki in za su ce a tsare su a wajen Allah da wajen gunki shine lakin yadda aluna ma'ahu alihatan ukhra su waye allolin da suke hada sai yake cewa mislus salihina kamar salihan bayi har yanzu idan muna bada misali babban abin da ake hadawa a kasashen Hausa shine shehulle waɗansu su bayin Allah ne sun yi rayuwa ta kwarai sun bauta ma Allah sun yi ilimi sun yi hada ilimi sun amfani duniya wannan kirki da nacewar da suka yi da zaman su bayan Allah na kwarai sai wasu suke ganin su din ma ababan a taimake su ne a roƙe su ne daga cikin matsalar da muke da akwai a kasashen Hausa akwai wanda wanda in yana da bukata yana ganin sai ya je Sokoto kabarin Shehu Usman dan Fodiyo ya roƙe shi ko arziki ko haihuwa ko aure me ya jawo ya tafi saboda Shehu Usmanu mutumin kwarai ne to duka abin da za a roƙa a kabarin shehu usmanu ba a roƙa sai a wajen allah maɗaukakin sarki in haihuwa ne ba mai ba da sai allah in bala'i za ke nema allah ya tsare ba wanda zai tsare sai allah idan arziki da biyan bukata ake nema ba mai ba da arziki sai allah maɗaukakin sarki da haka duk wani aiki na allah komai kankantarsa in kika nema a wajen shehu to daga ran nan kin fita daga sahun musulmi ba ta cikin musulmi wasu ce shehu ahmadu tijjani wasu ce abdulkadir jilani waɗansu dai shehunai da manya-manyan malamai duk shehun da aka nemi gudun mawashi daga ran nan kin fita daga addinin musulunci kai sama da shehunai annabawan Allah da mala'iku inda zaki nemi su taimake ki su agaje ki banda ki a lissafin musulmi ba a neman agajin kowa sai a wajen Allah ba a neman taimako sai a wajen Allah ba wanda zai iya taimako sai Allah ba wanda zai iya bada agaji sai Allah yasa kita to wannan hire tauhidi na uluhiyya ba wanda ake bukata da bauta sai Allah madaukakin sarki kafin wannan karatu ai mun lissafa nau'ikan ibadoji wanda hakki ne na Allah at-tawakkul al-istighatha al-isti'ana as-su'alu al-iltija'u neman taimako neman agaji tawakkali tambaya duk wani aiki da Allah madaukakin sarki ke so wannan aiki ne na Allah kar a ji tsoro sai tsoron Allah kar a yi kwaɗayi sai kwaɗayi a wajen Allah kar ki sa rai wani zai iya mun rana ki sa rai za ki samu ne a wajen Allah madaukakin sarki waɗannan shi ne abin da ake nufi da tsaftace aiki a maida shi zuwa ga Allah madaukakin sarki shi shi kaɗai lakin ya ja'alun ma'ahu alihatun ukra mithlu salihin wal mala'ika suna ganin mala'iku ma su ma alloli ne ko mataimakan Allah ne ko na kusa da Allah ne a gaya musu su gaya ma Allah duk wanda ya kama kafa da mala'ika ya gaya masa bukatar shi ba Allah ba to wannan hima bai kadaita Allah a wajen cewa shi abin bauta bane ba wa ghairihim da kuma waɗansu banda salihai banda mala'iku akwai wanda suke bauta waɗansu abubuwan waɗansu dan batan basira akwai masu bautar shanu akwai masu bautar dutse ƙato kawai abu a samu dutse ake roƙon shi akwai wanda suke bauta ma dutsen wuta akwai wanda suke samun ɗaki ɗaki kawai ake bautawa akwai wanda kuma mutum kawai za su samu an ce akwai wani zamƙalilan mutum da aka yi baƙi kawai tafi indiya neman kuɗi yankin da ya ga kawai suka ganki ba su taɓa ganin baƙi irinsa ba ba su taɓa ganin zankalelen mutum a duniya irinsa ba kawai suka kama suka ce ga allansu kawai suka kai ɗaki suka ajiye shi na ya zama allah to wanda ya taho neman kuɗi aka kama shi aka ajiye aka ce ya zama allah komai za a masa yana zaune ya ci rahi bane allah da haka da garan ya tashi daga mutum baƙi mai neman kuɗi sai koma allansa abin bauta wannan kaga shi ne ƙarshen batan basira ƙarshen lalacewa ka yadda mutum kafihi kafihi fahimta kafihi sanin rayuwa ko irin ka ne komai da komai amma kuma ka miƙa masa wata bukata ka ce yana so ya biya maka wannan babu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya komai Allah kare za a bawa in dai sunan wannan abin ibada yaquluna suna cewa inna allaha yarda hadha sai su ce ai Allah ne ya yarda a bauta wa mala'iku Allah yana son salihai don haka in an bauta musu ba laifi ba ne ba wa ya shafa'una lana indahu suna cewa ai za su cece mu ne a wajen Allah don haka hatta ceto a ranar gobe alkiyama ya tabbata salihan bayi za su yi ceto ya tabbata annabawa za su yi ceto ya tabbata mala'iku za su yi ceto ya tabbata wata ilkema za a baki dama ki ceto amma inda matsalar take baki cewa to wane sani cikin cetonka ba a yi manzan Allah zai ceto ba za ki daga nuna ka sai manzan Allah ka cece ni a ranar gobe alkiyama sai dai Allah ka sa ina cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ina roƙonka ka sa manzan Allah ya cece mu yanzu wannan addu'ar da kike Allah kike kira ba manzan Allah kike kira ba kin yadda salihai idan Allah ya ba su dama za su yi ceto to ba a roƙon salihin sheshiwa ne ka cece ni ba a yi sai dai Allah ta sa muna cikin masu ceto ko wanda za a ceta a ranar gobe alkiyama ko ke din a baki dama ki ceta ko kuma dai a cece ki amma ki roƙi wani wanda in an baka damar ceto sadani wallahi ba a yi duk wacce ta yi wannan ta samu matsala in za ki roƙi ceto to roƙi a wajen Allah maɗaukakin sarki ya sa ma ce man zallari ya shafa'o inda hu illa bi izini ayatul kursiyu aya da ta kowace daraja da martaba a cikin alkur'ani a cikin ta Allah yake tambaya waye ya isa ya yi ceto a wajen Allah maɗaukakin sarki inda hu waye ya isa ya ce illa bi izini sai da umarninsa da yardarsa ake ceto da haka duk wanda za ki roƙa shi din bai isa ya baki ceto ba sai dai Allah madaukakin sarki ya bashi dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hina yace yana da babban ceto da zai ash-shafa'atul uzma ko al-kubra shi din ma ba da karfin isarsa ba zai idan aka tashi alkiyama mutane suka ga bala'i yayi bala'i ga zafin rana ga tafarfasar kwakwalwa ga tsawon tsayuwa sai su ce mu nema bayan Allah na ƙwarai man su je wajen Allah su nemo ceto a zo a yi hisabi karɓo damar a yi hisabi shi ma ceto ne ko manzo Allah ne zai yi wannan ceton za a ji a tambayi annabi Adam ce a'a annabi Nuhu a'a annabi Musa a'a annabi Ibrahim a'a annabi Isa a'a sai an zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce ana laha ana laha ni ne nake da wannan damar ni ne nake da wannan damar shi ma yadda ya samu damar ya ce kowane annabi da Allah ya turo duniya sai Allah ya ce na baka addu'a guda ɗaya in ka yi ta ba fashi duk abin da ka tambaya sai na baka ya ce duk annabawan duniya kowa ya karɓi abin da yake so da aka tambaya annabi Sulaiman me kake so sai ya ce rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka sa yi mulki irin mulkin da ba wani wanda zai sake irin sa a duniya ita ta annabi addu'a annabi Dawud annabi Sulaiman da haka annabi Sulaiman ya mulki aljanu ya mulki dabbobi ya mulki tsuntsaye ya mulki kwari ya mulki aljanu ya mulki mutane kowa yana gabansa a fara kuma duk wanda ya magana yana jinsu hatta tururuwa ma da ta yi ji motsin annabi sulaiman yana tahowa tace ya ayyatu hannamlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu hum la yash'urun sai Allah ce fatabassama dahikan min qawliha tana ganin ayarin annabi da sai take ta kowace ta koma gidanta shugaba tana gaya wa ayata tana gaya wa sojojinta ku koma gida la yahtimannakum sulaiman kada annabi sulaiman su murje ku da hidar rindinarsa alhali ba su san suna kuna kasan kafafunsu ba annabi daru kusan daga sa annabi suleiman kusan daga wajen kilomitoci ya jiyo karan wannan magana ta tururuwa zike kina da tururuwa a gidanki ta fi dubu a rana amma duk abin da suke tattauna baki taba ji ba mu kwashe hatsi mu kwashe shinkafa mu tona rami mu koma nan wannan masu gida suna zalantar mu sun sa mana magani mu Allah ya isa mu yafe musu mura duk abin da suke tattauna ba ku ji ba amma annabi Sulaimanu tun daga wajen kilomita nawa ya jiyo magana fatabassa madahika min qawliha sai yayi dariya da jin wannan magana sai ya ce wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka bani damar in rika godewa ni'imomin da kai a gare ni annabi Dawud ya da Sulaiman ya tasa addu'a kowanne annabi in ji manzo Allah ya ce yayi manzo Allah kana da addu'a ta musamman roki a baka duk abin da kake so sai ce Allah na ajiye ta a ranar gobe alkiyama zan nema wa mutane na beli da ita isa aka ce to shi yake da damar da zai karɓi beli shafa'a ita ce ce beli da kan aka zai ce ana laha ni ne nake da ita saboda ita ce addu'a da na tattala shi a ranar lahira zan yi aiki da ita ana gaya masa nan zai ce to shi nan ku yi nan shi ma idan an gaya masa ba fa zuwa zai fara ceton ba zuwa zai tafi a ina Allah maɗaukakin sarki yake yace zan je gindin al'arshinsa in sa kaina a ƙasa in sujada in wa Allah maɗaukakin sarki kirarin da ba a taɓa maka irin shi ba yace wallahi ni ma kalmomin da zan faɗa ban san su ba sai idan na yi sujadar Allah zai kimsa min abin da zan faɗa idan yawa Allah kirari ya yi kirari ya yi kirari ya yaba Allah sai Allah ya ce to mazan Allah ya zuɗa da kanka sal tu'ta tambayi duk abin da kake so za a baka washfa tushaffa nemi beli za a baka damar kai beli yanzu wannan itar manzon Allah ce ko kuma dama ce Allah madaukakin sarki ya bashi dama ce Allah madaukakin sarki ba tunda ya ce zai yi sujada ya roki Allah ya mai kirari sai Allah ce daga kanka ka roka za a baka ka nemi beli za a baka beli wannan yana karanta mana kenan har ce tan manzon Allah ba kya roƙon manzon Allah ya baki ceto sai dai ki roƙi Allah Allah ya sa kina cikin waɗanda manzon Allah zai ceta wannan shine tauhidi da ka duk da kika daga hannu kika ce manzon Allah ina neman agajinka banda ki a musulmi manzon Allah ka cece ni banda kai manzon Allah ka bani nasara banda kai manzon Allah ka sa in shiga aljanna banda kai manzon Allah ka raka ka sa kar in shiga wuta banda ke waɗannan duk ayyuka ne na Allah tsoro kwaɗai magani tawakkali amfani nasara jin daɗi bala'i a kauce mashi nasara a samu wannan dukan yin ayyuka ne za ki roƙa ki roƙi Allah za ki nemi agaji nemi a wajen Allah gaggawa a bai taso a wajen Allah maɗaukakin sarki don haka ɗaya daga ciki aka ga kin yiwa wani annabi ko salihi to ran na fa lissafi ya kare da haka tauhidul uluhiyya shine yake tabbatar da mutum a matsayin wa a matsayin kun yi hiru tauhidul uluhiyya shine yake tabbatar da mutum yana cikin musulmi tauhidul rububiyya muka ce shimfiɗa ce da arna da musulmi kowa ya yarda yanzu da kika samu wani arziki ki samu ɗan ƙaramin yaro za ki zara cewa ni na san Allah ne ya halicce ni ya ma aka halitta shi wallahi bai sani ba amma an kimsa masa a ransa ya san Allah ne mai halitta Allah ne zai kashe shi Allah ne zai raya shi haka yara suke faɗa ya kisan yake bai sani ba ya rayuwar take bai sani ba in aka tambaye ki in kin samu kuɗi kin san Allah ne in kin rasa kin san Allah ne wannan arna ma duk suna da akwai amma a ina bambancin yake ki yadda babu wanda zaki wa bauta in ba Allah bane har annabawan Allah ba zaki bauta musu ba don aikin annabawa shine su zo su gaya wa duniya ga yadda za a bauta ma Allah shine abin da ya turo annabawa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu tagut ko ina akwai dan aiki me suke faɗa ku bauta ma Allah ba su ce ba ku bauta mana ku bauta ma Allah wajtanibu taguta duk wanda yace ku hada da shi a bauta ya zama dagutu ku kauce masa shine ma'anar aikin annabawa ana ibudullah wajtanibu tagut wannan shine tauhidi kashi na biyu kashi na farko ayyukan Allah rayawa da kashewa azurtawa dare rana ruwa fitar shuka fitar da kwaya kwaya a ci kwayar ta koma wannan da ayyuka ne na Allah wa man yudabbirul amra ana zafi a koma sanyi ana sanyi a koma zafi ana dare a dawo safiya safiya a koma dare wannan da ayyuka ne na Allah uluhiyya fa bautar da muke ma Allah ta hanyar ayyukan da Allah madaukakin sarki ke su sai tauhidi na uku tauhidin sifat tauhidin siffofi da ayyukan Allah as-sifat siffa fala yastaqimu tauhidur rububiyya wala tauhidul uluhiyya illa bil iqrari bis sifat malam yace ba za a taba samun tauhidur rububiyya na farko yayi daidai ba ba za ki taba iya bautawa Allah bautar ta yi daidai ba illa bil iqrari bis sifat sai sai kin yadda Allah madaukakin sarki na da siffofi da Allah idan aka ce daga hannu ki addu'a galibi a muke kaddarawa inna mai addu'a ne wata ta siffata mu da an ce ayi addu'a me muke fara sawa a ranmu na za mu roƙi Allah ko wata ina muke tunanin Allah yake sama ko da an ce ayi da hakika wani yayi haka kamar in ya haka ne gana tunanin zai ga Allah maɗaukacin sarki ne zuciyarki tana gaya miki siffar Allah maɗaukacin sarki ɗaukaka ce yana saman sama yana saman duk abin da ke sama da an ce ayi addu'a zaki ji tsammani kawai a sama zaki mai ka addu'ar ki sama ke zaki da an tambaya kin yi sallah idan yi sallah sai ki ji zuciyarki tana gaya miki yanzu ta wa sallar wata ta wuce saman sama ta je kusan al'arshin Allah maɗaukacin sarki wannan yadda Allah yana saman sama kin ba wa Allah siffar shi ta ɗaukaka al'ali ko almuta'ali mai ɗaukaka siffar ɗaukaka to ki ba wa Allah maɗaukakin sarki siffar mai ƙarfi siffar mai isa siffar wanda ake roƙa siffar mai bayarwa siffar mai karewa yasa ake babu yadda za a yi a samu fa ibada in ba ke yadda ba Allah maɗaukakin sarki ne yanzu da kika sai Allah ina roƙonka ka hana a cuce ni yanzu kin yarda Allah yana da ƙarfi kin yarda Allah yana iya bada kariya inda ba iya bada kariya zaki nemi kariye shi yanzu Allah mu dan gudun dan karamin misali kina tafiya ko sai kika ji kare yayi ihu ya taho a haukace sai kika wannan jinjiri a kwance a gaban ki baba shi ta yadda shi ka ita an ɗan jinjirin zakare nan ta haika tsare ne za ki iya wataƙil iya abin da za ki iya yi ki tsori ɗan jinjirin kada wannan karen ya hada da shi yanzu da ke da wannan ɗan jinjirin ne kanku da kanku kariya kike amma kina tuno Allah to kin san Allah zai iya kare ki daga sharrin wannan abin da ya biyo ki yanzu kina ba wa Allah maɗaukakin sarki siffar wanda in an roƙi ya kare ne yana iya karewa idan ana ibada an yarda ya cancance da siffar abauta masa al-ma'budu abin bauta al-musta'anu wanda ake neman agajin shi yasa ce babu yadda za a samu siffofi ko kuma tauhidul uluhiyya ko rububiyya ba ce an samu wannan yanzu da muke wannan karatun muka taho wannan karatun kowace anan ta yadda Allah madaukakin sarki ya san da zamanta ta san ya ganta kuma ta san yana jinta yanzu tana tabbatar wa Allah madaukakin sarki Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne ya ji abin da take faɗi ya ga tahowarta ya ga zamanta cikin masallaci ya ga abin da ta zo nema yanzu tana tabbatar wa Allah cewa mai ji ne mai gani ne wa huwa sami'u al-basir mai ji ne kuma Allah madaukakin sarki mai gani ne mala yace fala yastati'u ko fala yastaqimu tauhidur rububiyya wala tauhidul uluhiyya illa bil iqrar bis sifat lakinnal kuffara mala yace sai dai kaicu kafiran da aka yi da a aqalu mimman ankara sifat sun fi hankali akan musulman da ba su yarda da siffofin Allah madaukakin sarki ba arna ada in ka tambaye su ina Allah yake sun san yana sama amma da ka tambaye musulmi sai ce maka yana ko ina amma arne ada in ka tambaye shi ina Allah yake zai ga maka Allah madaukakin sarki na sama kuma hine abin da Allah madaukakin sarki tabbatar maka shi ar-rahmanu alal arshi tawa haka hine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wani mutum ya ce manzan Allah na samu aikin da yake da bukatar in yanta baiwa ina so in yanta baiwa ta wanci sai ce kawo ta a mata intabi da ta zo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ni waye sai ta ce kai annabin Allah ne da Allah ya turo dan kawa mutane bayanin addini wane ne abin bauta ta ce mashi Allah a ina Allah yake sai ta ce masa yana sama sai ce itiqha fa innaha mu'mina ka je ka yanta ta wannan mu'mina ce ashe ke da duk wanda bai yadda ba Allah a sama yake ba mu'mini bane wannan da ta yadda Allah yana sama ta nuna saman sai ta itiqha fa innaha mu'mina wannan fa bayi da aka samu su a gidan arna arniya amma zamanta da musulmi ta fahimci addinin musulunci har ma ta gane Allah a haka yake to hatta arnan sun san a sama yake kuma idan bala'i yayi bala'i sun san mai bada agaji Allah ne siffar wannan ta Allah ce kadai yasa yace wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu idan sun hau jirgin ruwa gaban su kilomita dubu bayan su kilomita dubu zurfin ruwan Allah kaɗai sai iya zurfin shi idan zirgin ruwan ya yi tambal-tambal ya ɓare sun tabbatar mutuwa za su a lokacin duka gaba ɗaya sai su manta da arnanci da gumaka Allah kaɗai za su roƙa saboda sun san gurin ba wanda yake da siffar ba da agajin banda Allah wallahi babu wanda isa isa ya ce fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu dinana inda arnancin yake dawa sai sun ji sun sake taka dandamalan ƙasa sai kuma su tuna da gumakansu amma yanzu matsalar da muke da akwai idan bala'i ya tunkaro mu an sawa mutane kiran sunan shehun ne da ce sidi abdulkadir ahmadu mana na kira ahmadu tijjani ya taho daga senegal ya taho daga kabarin shi shekara ɗaruruwa da ya mutu ya zo ya ba shi agaji sai na zai ba shi agaji matarsa ma da ya mutu ya bari bai isa ya ba ta agaji ba ‘ya'yansa bai isa ya ba su agaji ba in kuma akwai mutumin da ya taɓa rasuwa ya dawo ya amfani matarsa wane ne ita matan ma za ta dai amfani ta mijinki ya mutu an kai he kabari kin tabbatar an binne shi bayan za ki he dawo kina ta kaba ya ce na dawo wasu ce za ta yadda nawa ne za su yadda ba za a yadda ba dalilin ba za a yadda ba ne ba ma ba hauhe ya kawo wata muguwar ita ma al'ada sai a kawo zan ƙarere ruka a baki wai saboda kar mijin ya dawo to idan kin yadda mijinki ba zai dawo bai amfani ki kike tsammani kuma shehun da ya mutu shekara 300 zai dawo ya amfani ki wanda matarsa ba ta yadda ba ma ya dawo ɗakin ta kuma yanzu ke kina wata a wani gari ikira ya taimake ki ya sa mala ya ce arnan da sun fi hankali da fahimta akan musulman yanzu saboda su arna sun san idan bala'i yayi bala'i ba kowa a gurin sai Allah mu kuma da he bala'i yayi bala'i zai mutum shehu mutum yayi tintibe zai afkara ni sai ka ji ana kiran shehu ne daidai gurin da aka ce allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gunda ake komawa ga Allah ba wanda yake sai sai Allah sai kuma ki kawo shehu a lokacin zaki barar da imani a lokacin zaki tafi lahira yasa duk musulmi za su san ki cewa kin rayuwar musulma aikin musulunci kike amma minti biyu da ya rage zaki tafi lahira kin barar da musulunci kin karbi kafirci shine wannan hadisin da muke karantawa fa wallahi alladhi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabi kitaba a kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhuluha dayan ku zai rayu musulmi yayi ta aikin musulunci aiki gidan aljanna aljanna ta tabbata sai ga hijjar da kofar gidan aljanna sai kaddara ta canja sai yi aiki irin na 'yan wuta yanzu kin nemi agajin shehunne aikin 'yan wuta ne saboda haka sai a cire ki daga higa aljanna sai ki koma higa wuta hatta ma ya kono bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari mai amar ahalin da neman taimakon wani ba Allah madaukakin sarki ba faye da kuluha sai fada wuta Allah madaukakin sarki ya tsare ni da haka duk abin da aka ce miki wannan bauta ce wannan Allah ake wa zaman ki lafiya karki gardama ki barwa Allah duk mutum da ake yi wallahi karki yadda ki sawa wani abun bauta ki yadda wani yana da alfarmar da za a nema wallahi babu Allah kadai shine za a bautawa duk annaba wanda ya turo ba shawara yi da su ba zaɓar su ya turo su ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa da za a turo shi ba ai shawara da shi ba ba fa Allah ya ga masa ba kana san annabci ko baka so zaɓar su ya turo su ya za a zaɓe shi yana cikin kogo aka turo masa mala'ika bai sani ba ta sama ko ta ƙasa ta hagu ko ta dama kawai mutum ya gani a gabansa ko mala'ika gani a gabansa yana ba kawai ta masa ikra ce ma ana biqari kamar kin ce fa ki higa da daddare ki sa sakata ki kulle gida ki sa kuba ki zo daki ki turo ki rufe kin tabbatar ba kowa a daki kin tahi karfe 3 na dare kina sallah to sai ki ga ta zo da tocila ta haska cikin aidan ki irin ce karanta dan Allah zaki ji irin haka fa manzon Allah sallallahu alaihi ya gani da za a bashi annabci yana ko gobe kowa duk duniya san wallahi ba kowa a gurin kawai sai ya gani a gaban sai ce ikra sai ce masa ma'ana bi qari ba na karatu bukatar manzon Allah tunda karatu kake banda karatu tafi madadin ya tafi sai kama manzon Allah ya matsa manzon Allah ya ce he da ya jijjiga ni na sha wahala sai ya sake ni ya sake ce masa karanta yace ba na karatu ya sake kama manzan Allah ya jijjiga ya matsa ya ce masa karanta ya ce ma ana bai kare ba na karatu ban iya karatu ba ya sake kama ya jijjiga ya ce masa ikra bismi rabbika allazi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم wannan mutumin sai ne mai sama da kafa sai ya rasa manzo Allah ga gumi ga tashin hankali ga abin da bai taba gani ba bai taba tsammani ba wani bai bada labarin ya taba ji ba yanzu ya faru akan shi kuma a kungurumin dutse a dawa ba kowa ina sawunsa babu ina yayi babu bahi a gabas bahi a yamma bahi a kudu bahi a arewa sai karkarwa ta kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gida zammiluni zammiluni idin khiftu ala nafsi ina jin tsoron wani bala'i da masifa za ta hauri wannan fa ne da annabcin yake so sai zo ne kuma a ce abin bauta ne tare da Allah madaukakin sarki a'a an zabe shi ne ya zo ya gaya wa duniya fa ga Allah shine abin bauta ga kuma yadda za a bauta masa a bauta masa a zauna lafiya a ki bauta masa ya ce zai yi azaba ya ma ajiye wuta ya ajiye aljanna wuta dan masu taurin kai aljanna dan wanda za su yi biyayya ga manzanni Allah madaukakin sarki ba mu ikon tsarewa da kiyayewa wannan sune rabe-raben tauhidi guda uku tauhidin rububiyya ayyukan Allah madaukakin sarki har arna sun yarda Allah yake yin wannan ayyuka din tauhidul uluhiyya tauhidin bauta ma Allah ki yarda duk wata bauta ta Allah madaukakin sarki ita kadai ce ba a jin tsoro sai na Allah ba a roƙa sai Allah ba a kwaɗayi sai ga Allah maɗaukacin sarki ba a neman taimako sai ga Allah ba a dogara ga kowa sai ga Allah maɗaukacin sarki ba a neman agajin gaggawa sai a wajen Allah ba a neman tsari sai ga Allah ba a so ƙololuwar so sai ga Allah maɗaukacin sarki sanda zai iya sawa a yi ko a bari Allah maɗaukakin sarki kai kewa banda Allah ba a yin shan da bai da sharaɗi kowane so a duniya sharaɗi gare shi amma banda san Allah maɗaukakin sarki so irin waɗannan dukki mai kaso kwato kam zuwa ga Allah maɗaukakin sarki in za ki yi sallah ta Allah ce in za ki yanka na Allah ne kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan ne tauhidul uluhiyya tauhidi na karhi duk abin da kika karanta a qur'ani aka ce miki siffa ce ta Allah sarki musu duk abin da yazo a ingantaccen hadisi malamai suka ce ya inganta siffa ce ta Allah kar ai musu dake abin da muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu dawo mu ma aiki akan daidai da abin da ka yadda da shi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace